الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته غر الميامين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عباد الله فإن الإسلام وأهله في هذا العصر يعانون من أحوال مريرة ومحن وويلات ومصائب وابتلاءات وظل ومهانة وتسلط الأعداء وإن من أسباب ذلك تغير أحواله وبعد المسلمين عن منهج الله تعالى والوقوع في المعاصي والذنوب عباد الله يقول الباري جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أحبتي في الله لابد للمسلمين أن يفهموا حكم الله وسننه في النصر والهزيمة فقد تعرض الأنبياء ومن معهم بمحن كثيرة قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه الربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ولتعلموا أحبتي في الله أن النصر لا بد بالصبر فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا أخرجه الترمذي وصححه الألباني فمن عوامل المساعدة في النصر عباد الله اولا الايمان والتقوى واخلاص العباده لله وحده فقد قال عز من قائل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه عباد الله صدق التوكل على الله واللجوء اليه في الشدائد من أسباب التخلص من المصائب والمكروهات فقد قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون ثانيا العمل بالأسباب فإن المؤمن يتخذ بالأسباب ويتوكل على الله عباد الله يجب أن نعد قوانا المادية والعملية وتطوير المناهج الإسلامية وتسخير وسائل الإعلام لخدمة ديننا الإسلام الذي ارتضاه ربنا لنا قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ثالثاً العدل والوحدة إقامة القسط بين الناس والاجتماع على الحق والتحذير من الفرقة والتنازع من أسباب النصر لكل مسلم والاحتفاظ بالأمانة الشاقة التي عهدها الله تعالى علينا في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وفي آية أخرى يقول الباري جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أحبتي في الله يجب أن نتوب إلى الله توبة نصوحة فإن التائب عن ذنب كمن لا ذنب له عباد الله من أسباب الهزيمة أيضا إذا لاحظنا أولا ضعف الإيمان فإذا تمعنا النظر في النقاط السالفة التي ذكرناها التي هي أسباب النصر علمنا جيدا أن أسباب الهزيمة تعاكس تلك الأسباب أولا ضعف الإيمان وعدم الثقة مع الله والتعلق بالماديات والغرور بالقوة والكثرة فقد قال الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه ثانيا التنازع والتفرق والاختلاف يؤدي إلى الفشل وذهاب الريح قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين إذا أردنا أن نعالج هذه الأمور التي ذكرناها سالفا لا بد بالعودة الصادقة إلى الله تعالى والرجوع إلى الدين الحنيف التمسك بالكتاب والسنة ثم التفقه في الدين وكثرة سؤال أهل العلم فيما أشكل علينا من العلم ومسائله أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya da yabo da jinjina su tabbata ga Allah ta'ala mai kowa mai komai wanda da ikonsa da ƙudurarsa ya nuna muna wannan lokaci ina shaida babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake baya da abokin tarayya na shaida hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne an aiko shi domin ya isar da saƙo kuma ya isar tsira da aminci Allah su tabbata a gare sa da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo mishi baya da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ina wa kaina nasiha da ku cewa mu ji tsoron Allah domin ita ce wasiyar Allah ga matan farko da matan ƙarshe Allah ya ce hakika mun yi wasiya ga waɗanda suka gabace ku cewa su ji tsoron Allah ya ku ƴan uwan imani wannan khutba ta yau ta kumshi wasu dalilai ne na cin nasarar rayuwa da kuma ababen da ke sawa a durkusa a cikin tafiyar musulmai babu shakka idan muka dibi tafiyar musulmai a wannan zamani za mu ga cewa ba kamar yadda musulmai suka baro baya ba a shekarun baya idan muka dibi zamani al'ahadun nabawi lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam almurabbil awwal yana rainon sahabban shi reno akan tauhidi da kadaita Allah reno akan albazlu akan abinda mutum yake so reno akan fifita waninka akan ka annabi sallallahu alaihi wasallama ya rene wannan jil na sahabbansa suka tasa tasawa mafi kyawun tasawa suka yi dakon addinin musulunci har gashi yau muna cin moriyarsa ‘yan uwan musulunci babu wata ni'ima da Allah zai yi wa bawa ya ji an masa ni'ima kololuwa kamar ni'imar musulunci da ni'imar lahiya da ni'imar hankali alhamdulillah Allah ta'ala ya yi muna ni'ima ta addinin musulunci wani babban malami ibnu abil izz yake cewa babban ni'imomin da manya-manyan ni'imomin da Allah zai yi wa bayu guda uku ne ni'imar farko yace ni'imar musulunci sannan ni'imar hankali sannan ni'imar lahiya da zaran Allah ta'ala ya baka lafiya to ka gode mishi ya baka hankali ka gode mishi ya sa ka a matsayin musulmi mai bauta wa Allah ba mai bauta ma wani shi ba to wajibinka ne ka gode ma Allah ya koyan wani musulunci addinin musuluncin nan addini ne wanda yake tahe da jarabobi kala kala jarabawa akan rayuka jarabawa akan imani jarabawa akan kowace tafiya Allah ta'ala ya ce ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun shin mutane za su zaci kawai su ce sun yi imani da Allah Allah bai jarabce su ba ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah ce haƙiƙa mun jarabci waɗanda suka gabane ku dan mu san waɗanda suka yi imani na gaskiya da waɗanda suka yi imani da ƙarya ƴan uwa masu albarka musulmai suna tare da jarabobi da musibobi kala kala idan muka diba a wannan zamani musulmi bai daga kanshi a gaban wasu ƙasashe na kafirai ƙasashe na arna ya kai inda makiya addinin musulunci suke faɗa a ji a cikin ƙasashen musulmai wata ƙasa wadda ba ta da alaƙa da musulunci ita ke haimana ta mamaye duniyar musulmai ta ce a yi kaza a bari a yi kaza a bari kuma dole a bi umarninsu saboda ƙarfin da gare su ba irin yadda musulmai suke a da ba idan ka dibi lokacin Umar dan Khattab Allah ta'ala ya ƙara yarda gare shi ga Umar idan aka ambaci sunan Umaru a gaban arna gaban Rumawa da Farisawa suna bari suna karkarwa saboda sun ji sunan Umar dan Khattab ba dan komai ba saboda adalci amma yau musulman mu adalci yayi karamci amana tayi karamci a cikin musulman mu na daga cikin ababen da suka kai musulmai a wannan hali yawaita saban Allah da zunubai a cikin musulmai ya kai inda yau musulmi zai saba ma Allah baya ji a jikin shi bai jin yayi wani abun da za a ce a sha yana saban Allah yana saban Allah dama malam ibnu qayyim al-jawziya yana cewa a cikin wani littafin shi ad-da'u wad-dawa yace shi saban Allah idan mutun ya maimaita shi to ana yawaita yi mai ɗigo baƙi ne a zuciyar shi sai ya kai inda zuciyar shi za ta yi baƙi ƙirin ya kai inda zai yi sabon Allah ya ji bai komi ba Allah ya kare mu Allah ta'ala ya yi muna ni'imomi da yawa wajibi ne mu gode mu wa'annan ni'imomi ya ku uwa musulmai wajibin kowane musulmi ne ya tsaya ya fahimci musuluncin shi ya fahimci hikimomin Allah da tsarin Allah akan bada nasara ga masu imani Allah yana bada nasara a lokacin da ka sakakance ka maida al'amarinka gaba ɗaya ga Allah ka yarda babu mai yi sai Allah babu mai kaddarawa sai Allah sai ya baka nasara ku diba ku ga masu imani Allah ya ba su nasara a yakin Badar lokacin da suka san cewa babu mai bada nasara sai Allah babu mai taimako sai Allah babu wani wanda za su ɗaga hannu su ɗaga su roƙa sai Allah ta'ala amma lokacin da suka yi hururi suka rudu da yawansu suka ji cewa su suna da yawa ko murkushe kafirai suna yi sai ga kafirai sun koro su suna gudu da haka jama'a mu mai da al'amuranmu ga Allah mu san duk abin da ya same mu haka Allah ya kadara ba wanda ya isa ya canza shi annabawan Allah sun samu jarabobi kala-kala Allah ya ce da yawa daga cikin annabawa da yawa daga cikin annabawa waɗanda arribiyu na malamai masu fahimta a ciki sun yaƙi tare da shi amma ba su raunana ba ba su ji sun kasa ba ko yaushe suna gaba-gaba game da aikin Allah ta'ala annabi tsira sallallahu alaihi wasallam a hadisin da al'imamu tirmidhi ya fitar da shi yake cewa mafi tsananin jarabawa daga cikin mutane su ne annabawa annabawa sun fi kowa samun jarabawa sannan mutanen kwarai sannan wa'anda ke biyo musu sannan wa'anda ke biyo musu gwargwadon imanin ka gwargwadon yadda ake jarabtar ka iya jin tsoron Allah ka iya yadda za a jarabce ka ku sani ya ku bayan Allah nasara ba ta samuwa sai da hakuri idan kana son ka samu nasara a cikin rayuwa to dole sai da haƙuri abdullahi dan abbas allah ya ƙara yarda gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka sani annan nasara ma'a sabr lalle samun nasara yana tare da haƙuri wa annal faraja ma'al karam lalle kuran ya damuwa yana tare da kunci wa anna ma'al usri yusra tare da tsanani akwai sauki lokacin da kaga tsananin rayuwa da bala'i da musiba sun kewaye ka kai haƙuri Allah ta'ala zai kawo sauƙi fa inna alfarij Allah lalle mai kuran ya damuwa shine Allah wannan hadisi malam Tirmidhi ya fitar da shi al-Imam al-Albani ya inganta shi ya ku bayo Allah na daga cikin ababen da za su taimakon musulmai su samu cin nasara a rayuwarsu na farko imani da Allah da jin tsoron Allah yin al'amari ba dan kowa ba sai dan Allah Allah ya ce ba a umarce su da komai ba sai dan ɗaya su bauta wa Allah suna masu tsalkake ibada gare shi suna masu yin ibadatan ba dan kowa ba sai dan neman yarda Allah ta'ala ‘yan uwan imani mu dogara ga Allah mu koma zuwa ga Allah a cikin tsanani sai Allah ta'ala ya ba mu cin nasara Allah ya ce haƙiƙa kalimar mu ta gabata ga bayinmu wa'inda muka aiko cewa lalle za mu ba su cin nasara za mu ba duk wanda ya haƙuri cin nasara wannan kalima ce dawwamamma Allah ta'ala ya ambata na daga cikin dalilan da ke sawar musulmai su ci nasara gaba-gaba a cikin aikin alkhairi lokacin da mumini yake ganin cewa wai wanga aiki ko na yi shi ai ba yanzu zan mutu ba to ya yi asara ya tabi za ka ga wani yana ganin cewa har yau akwai saura musamman matasa shi saurayi wanda ke da shekara ashirin talatin har yanzu jin yake da sauran shi ita kuma wannan duniya gida ce ta hucewa ba gidan zama ba ko ka mutu yau ko ka mutu gobe babu shakka dole a mutu dole a mutu ita kadai ce abin da babu wani addini da ya shakka za a yi ta addinnan duniya gaba ɗaya sun yi ittifaki cewa za a mutu kowane addini ya yarda za a mutu ba don komai ba saboda waƙi'i ce wadda kuma annabi ya ce ta fi kamanceceniya da shakka ya ce bai ga wani haƙiƙa ba wanda ke da kama da shakka da zato sama da mutuwa haƙiƙa ce kowa ya san zai yi ta amma kuma kowa yana shakka wai yau ne ko gobe haka zai zam cikin dimuwa sai radda aka dunkule shi cikin kabari sai yadda ji ana cewa man rabbuka ta kare ya koyin wa imani idan muna son mu ci nasara dole sai mun tsalkake ayyukan mu gaba ɗaya mun yi su don Allah dole mu mai da himma ƙwarar gaske akan yada addinin musulunci ba yada sharri ba ba yada jita-jita ba ba yada ƙarairayi ba kaji an ce kaji an ce kaji an ce kila wa kala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hani al'umma shi game da yada kila wa kala ita kuma wannan duniya a yanzu ta koma duniya kila wa kala zai ji magana a cikin wazab kai tsaye ya tura ta ko ina ya ji an ce cikin wazab da za a ce wa ya ga magana ya ce na ji an ce wane ne ya ce na ji an ce shi kuma annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya hane mu game da kila wakala ya koyi mai imani idan muna son Allah ya bamu nasara a duniyar mu dole sai mun yi adalci mun hada kanmu a cikin addinin musulunci mun zamcin tsiya madaurinki daya mun tsayi da adalci a tsakanin bayun Allah babu wariya babu zalunci a tsakaninmu mu hada kai akan gaskiya mu kiyaye rabuwar kanu domin Allah ta'ala ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko game da bisa kan igiyar Allah shine alkitabu was sunna littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ibni abi dawud yace tamassak bi hablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح يتتمسك كيريكو بحبل الله دا إجير الله كيريكو دا الكتاب والسنة كيريك للتافن الله شيني القرآن كذا كيرد عربا كذا للتافن الله kada ka yarda a raba ka da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ka yarda wani ya zo ya ce ma fahimtar magabata akan fassarar hadisan annabi ba haka take ba kada ka yarda wani ya zo ya raba ka da masoyinka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce ma hadisan shi maganganun shi ƙarya ce kada ka yarda da wannan bata ce bayyanan na allah ya kare mu ya koyi imani mu tuba zuwa ga Allah tau- tuba mai kyau domin duk wanda ya tuba daga zunubi kamar wanda bai yi zunubi ne ba idan muka kalla wa'annan su ne dalilai wa'anda idan muka yi riko da su za mu ci nasara mu hidda kasala a cikin ayyukan alkhairi idan an ce za a yi aikin alkhairi mu shige gaba idan an ce za a yi aiki wanda ba na alkhairi ba kada a gan mu gaba gaba a gan mu baya baya raunin imani yana daga cikin abin da ke sawar musulmai Allah ba zai ba su cin nasara ba musulmi yana jin cewa waishin da gaske kaza ne irin yadda yau musulmanmu suna addu'a babu siƙa babu cikakken yarda cewa idan ka roƙi Allah zai biya mabukatarka yau musulmanmu suna addu'a ne kawai shi kuma annabi ya ce ka yi addu'a kana da tabbaci cewa Allah zai karɓa mu samu siƙa yarda cikakka cewa lalle duk abin da Allah ya yi alƙawali zai tabbata Allah ya yi alƙawalin cewa duk wanda ya masa da'a ya bi annabinsa to zai sa shi aljanna Allah ya yi alƙawalin cewa duk wanda ya riko da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai taɓa kumya tashi ba duniya da lahira ya ko yan wani imani babu shakka muna son Allah ya sa mu cika da imani kowa yana son ya cika da imani amma ba za a cika da imani ba matukar ba a yi riko da littafin Allah ba matukar ba a yi riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ya ku bayan Allah kada mu rudu da ƙarfinmu kada mu rudu da yawanmu domin addinin musulunci ba da yawa ya fara ba ya fara ne da wasu tsirarun mutane wasu da ake ce ma'arra'ilul awwal mutum biyu uku hudu da haka musulunci ya fara idan kaga kuna ku biyu ko ku uku abun nema a tattare da ku shin wane ne ke bisa kan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wane ne ke bisa kan gaskiya shine abun lura abun lura ba yawa ba abun lura ba karfi ba abun lura ba mulki ba ba shine abun lura ba wane ne ke bisa kan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyi imani abu darda ya ce bawa mai imani mai hankali shi ne wanda ke bincikar imanin shi shi ne wanda ke revision lokaci zuwa lokaci yana bibiyar imanin shi idan ya ga imanin shi ya rage da saba ma Allah sai ya yi kokari ya bar wannan sabon Allah idan ya ga imanin shi ya karu sai ya ƙara rike kaimi wurin wannan aiki na alkhairi wurin bauta wa Allah ya koyan wa imani mu rage jayayya domin sabani da jayayya suna karyar da musulmi yana sa musulmai su wargaza ya zan babu haɗin kai a tattare da musulmai jayayya a fadodi jayayya a majalisa akan abin da ba alkhairi ba a zauna ana tsegumi a zauna ana jayayya a zauna ana rigingimu wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza akan abin da baya da asali ba da tushe a cikin musulunci ‘yan uwa mu koma zuwa ga malamai domin su ne magada annabawa su kuma annabawa ba su bar gadon dinariya ba ko dirhami bal sun bar gadon ilimi wanda ya riko da ilimi hakika ya riko da rabo mai girma ya ku bayo Allah idan muna son mu samu waraka daga wannan damuwa da musulmai na duniya suke ciki to sai mun koma zuwa ga Allah komawa mai kyau mu koma zuwa ga addini na gaskiya mu bar addini na kame-kame kada mu ɗau addini a cikin fina-finai kada mu ɗau addini a cikin wayar salula mu zo gaban malamai mu durkusa mu ɗau ilimi yadda kakanninmu da iyayenmu suka durkusa gaban malamai suka ɗau ilimi ba a ɗauka ilimi da an ce an ce ba a ɗauka ilimi da an gani an gani ilimi ana ɗauka shi ne ga malamai na Allah na daga cikin abin da ke sawar mu waraka daga rashin lafiyar da muke ciki na alhazima shine riko da littafin Allah idan kuka yi jayayya a cikin wani abu farudduhu ila Allah war rasul da an yi jayayya akan wata mas'ala to kawai adibi mi Allah yace akan mas'alar menene annabi sallallahu alaihi wa sallama yace akan wannan mas'alar ya koyi wai imani mu sani lalle cewa ayyukan alkhairi suna da yawa kada ka yarda ka koma gaban Allah baka zo da wani aikin alkhairi ba wanda wannan aikin alkhairi zai zama sanadiyar shiga ka aljanna kuma kada ka kaskantar da aikin alkhairi ko mi karancin shi annabi ya ce la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kada ka kaskantar da aikin alkhairi ko mi karancin shi daidai da ka dau duci ka jaye shi daga bisa hanya ka ga kaya ka jaye ta bisa hanya wani aikin alkhairi ne an ce za a gina masallaci baka da hali sai daidai da fiya wata ta dala ashirin sayo ka kawo baka iya komai sai dai ka iya ci korere da roba ka kawo kawo kada ka yarda a yi wani aikin alkhairi babu wani abu naka baka san menene Allah zai zam sanadiyar shigarka aljanna da wannan abun ba Allah ya gafarta ma wata karuwa ya shigar da ita aljanna sanadiyar kare kare ta iske yana jin kishirwa ta shiga cikin rijiya ta ɗebo ruwa ta ba kare sanadiyar tausayin halittar Allah da ta yi Allah ya ba ta cin nasara ya sa ta aljanna to shin kai mi kai yi a matsayinka na musulmi ko jiran kake kai ma sai ka zama alajiwa ne ka taimaki addinin musulunci kai ta jira kai ta jira har a dunkule ka a cikin kabari hatta zurtumul maqabir kana ta jiran sai ka zama alaji wane ka taimaka ga ka kai karhin dala 20 kai karhin kadago kai karhin abbi ka bada komi karancin wannan abun ka taimaki addinin musulunci domin addinin musulunci ya zo muna ne da wannan takatu taimakon juna da haka musulunci ya zo sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna fifita wasunsu a kan kansu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa Allah ya ce suna fifita wasu akan kanunsu ko da suna da buƙatar wannan abu yana da buƙata sai wani ya ce yana so ya ɗau wannan abu ya bashi al-imamu ibn kathir malamin tafsiri ya kawo wata kissa ta wasu sahabbai guda uku wanda ya ce Allah ya yi mamakin yadda kowane ya fifita bukatar ɗayan shi a kan ɗan'uwan shi sanadiyar wannan ba da kai da suka yi Allah ya sa su aljanna wasu mutane ne guda uku aka yi mamiya ku a cikin yaƙoƙi daga cikin yaƙoƙin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sai sahabi na farko ya ce ma ma a bani ruwa a bani ruwa ƙishirwa nike ji aka yi maza aka roko ruwa za a bashi sai ya ji ɗan uwan shi can yana cewa a bani ruwa a bani ruwa sai ya ce a ba wancan shi ma na biyun an kawo ruwan za a bashi sai ya ji na uku yana a bani ruwa a bani ruwa sai ya ce a je a kai ma ɗan uwa na wancan na uku kakin a zo wurin ɗan uwan shi na uku ya mutu kakin a dawo wurin na biyun ya mutu kakin a kai na farko ya mutu duka su uku suka mutu saboda fifita waninsu a kansu kuma Allah ta'ala ya gafarta musu sanadiyar wannan ba da rai da fifita bukatar dan uwanshi musulmi akan shi ina musulmin mu suke yau yau musulman mu suna nan suna farin ciki idan damuwa da kunce samu wani musulmi murna yake idan wani ya samu jarabawa jin daɗi yake idan ya ji an ce wai wani dan uwanshi yana cikin matsala makoyin mu zama hannu tsintsiya madaurin mu daya mu taimaki ƴan uwanmu mu wa mu mu tallafa ma kawunan mu amma muna nan muna cin junan mu Allah ta'ala ya datar da mu wannan shine fasara wannan khutuba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya kankare a cikin zukatan mu muna roƙo Allah ta'ala wannan ƙasa ta mu ta Niger Allah ka zaunar da mu lafiya a cikin ta da sauran kasashen musulmai gaba daya Allah muna roƙonka ka ƙarfafar da musulmai akan kafirai Allah muna roƙonka ka nuna muna gaskiya gaskiya ce ka bamu ikon binta ka nuna muna ƙarya ƙarya ce ka bamu ikon nisantarta ya Allah muna roƙonka ƴan kasuwan mu ka ƙarfafa su ya Allah waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da rahama mu kuma in ta mu tato Allah ya sa mu cika da imani ya Allah muna roƙonka marasa lafiya ka ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله